همجه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau hudu haka ne ko ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau sha takwas ko ga watan bakwai miladiya 2018 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin shirar sahabi na 69 annu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu an fara mana bayani akan wasu daga cikin shafuffuka masu haskakawa masu kyalli a cikin rayuwarsa ta jihadin musulunci an fara ba mu bayani a ƙarƙashin wannan a game da abin da ya shafi marakatu bil qissa an fada mana ga abin da ya faru to shine sai malik yake cewa qabla an yaf'alu zalika arsalu wafdan minhum ila al madinati su waɗannan ƙaba'ilin ƙabilun asad banu asad da kuma banu ghassan kafin su su fara yaƙi sai suka aika da wafdan sai suka aika da wasu 'yan saƙo suka aika da wata tawaga minhum daga cikinsu su ilal madinati zuwa garin madina ai an faɗa mana cewa su suke su kai ma madina hari ko kafin su kai harin su suka aika da saƙo suka aika da wata jama'a tawaga su je su sanar da annabi sallallahu su sanar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu a matsayin sa na khalifa cewa ga su sun zo inda mai tarbashi ya tarbe su inda wanda yake ganin zai iya gaba da gaba da su to ya zo fa atau wuduhan nasi sai suka zo tsakiya inda mutane suke suka fuskanci mutane gaba da gaba yatawassatunahum inda abi bakr radiyallahu anhu suka shiga tsakiyar mutane kuma ga sayyiduna abubakar radiyallahu anhu a wajen a matsayinsa na khalifan musulunci ala an yuqimu salata wa alla wa ala an la yu'tu zakata abinda suka zo su fada ma sayyidina abubakar radiyallahu anhu shine su za su ci gaba da sallah amma zakka ba za su bada ba abinda ya kawo shi kenan dama sun yi ridda ai ana mana bayani ne akan yakinsa na farko a matsayin waɗanda suka yi ridda cewa su tun da manzo Allah sama ya rasu to ba za su ci gaba da ba da zakkar su ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu ba فكان رد أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر سي مير مصد مرتني والله نار سيد الله لو منعوني إقالا والله إذا ذا سحناني إجيا إجيا دداما أنا بعد زكتا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتدا سكيبا النبي صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه والله دا فينا يا كيس أكن ونن ولو أفرقت من بينكم كودا أن بنني كدي أتكانونكم ني كدي فينا يا كيس mutumin da zai raba tsakanin zakka da da sallah abinda sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma yace abubuwa guda uku Allah maɗaukakin sarki yana haɗa su a wuri ɗaya wa qimus salata wa atuz zaka wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa qada rabbuka alla ta'budu illa huwa illa iyyahu bil walidayni ihsana wannan nan abubuwan guda biyu duk inda Allah zai faɗi kowanne su tayi in mutum ya bibiyi Qur'ani zai ga haka Allah yake haɗawa wa qimus salata wa atuz zaka ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka haka suka zo a wurare da yawa to ya za a mutum ya raba tsakanin 'yan tawaye guda biyu ya ce shi zai yi sallah saboda ita bata shafi wani abu na aljihu ba amma kuma ba zai ba da zakka ba to haka kuma Allah ya hada tsakanin da'ar Allah da da'an manzansa wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdahu ya alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا دي ان الله زي فدي هكا sannan wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to ya za a yi mutum ya zo ya ce shi zai ba zai yi sallah amma ba zai ba da zakka ba to sai na abubakar ya ce walau ufritu min bainikum ko da ni kadai aka bari a tsakanin ku to wallahi sai na yaƙe su sai na yaƙe ku in kuka raba tsakanin sallah da zakka وعاد الوفد إلى أقوامهم بذي القصة sai su waɗannan jama'ar da aka tuho a matsayin 'yan saƙo sai suka koma wajen mutanensu a wajen da ake ce masa zulkissa wanda dama shi ake a nan suka tsaya an faɗa mana cewa tsakaninsa da garin madina mil 24 ne ko a mil ɗin da ake da shi irin na da to sai suka turo waɗannan su shigo garin madina su faɗi cewa ga muradin jama'ar su cewa sun zo ne su faɗa ma khalifan musulunci sayyiduna abubakar radiyallahu anhu cewa su ba za su ba da zakka ba amma za su ci gaba da sallah kaga tsokana ce wannan to da suka ji jawabin da sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya musu wa adal wafdu ila aqwamihim bil qissati sai su waɗannan yan saƙon sai suka koma zuwa ga jama'ar su a wannan wajen da ake ce masa zulkissa mil 24 zuwa shiga garin Madina wa akhbaruhum bima sami'u sannan suka ba su labari game da abin da suka ji wanda sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu ya faɗi wa haddathuhum an qillati almuslimina bil Madina sai suka ziga su da haka sai suka ce ai duk ba ma musulman ba su da yawa a Madina yanzu in muka shiga zamu kifa zamu musu kifa ɗaya kwala wa atma'uhum fihim suka kwadaitar da su akan cewa kar ku tsorata ku shiga ba su da yawa ta su nawa ne ga baki da domin an samu sahabban da suka ban madina a lokacin da annabi su sama ya rasu akwai waɗanda shahara su ta kai sunan su ya bayyana irin su bilal radiyallahu anhu ya bar madina a lokacin da annabi su sama ya rasu to ba shi kadai ba kuma wannan faɗin annabi sallama ne tanabbu'i ne na annabi sallama da ya ba da labari ya ce ya turkuna almadinata ala khairi ma fiha والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون sahabbaina bayan rasuwata za su rika barin madina duk da alkhairin da ke cikin madina kuma da sun sani to madina ta fi musu alkhairi to sai suka je suka ziga su cewa ai madinan ma duk ba sahabban annabi salama da yawa so da ka kawai a afka musu ولقد توجش توجس أبو بكر رضي الله عنه شرا منهم dama sagiduna abubakar ya ji a ransa shine tawajjasa ya ji a ransa zuciyar shi ta bashi sharran minhum cewa sharri waɗannan mutanen suka kulla akwai sharrin da suka kulla suna da shiri na siyaƙi musulmai fa'adda al'uddata li ghadrihim sai sagiduna abubakar radiyallahu anhu sai ya shiri ya tanadi li ghadrihim saboda yaudararsu tun da ya gane mai yaudara ne sun zo su yaudari musulmai su ci mutuncin musulmai su yaƙi musulmai sai sai na baka kawai ya ce a shirya yaƙi wa jama'an nasa fil masjidi ya tara mutane a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa khataba fihim kuma ya musu huduba fa qala ba'da an hamida Allah ta'ala wa asna alaihi bayan ya yabi Allah ya ma Allah kirari sai ya ce innal qauma qad ra'aw minkum qillatan ku sani waɗannan jama'a suna ganin ba ku da yawa wa innakum la tad'una a laylan tu'tawna am nahara sannan ku ku sani ku mutanen Madina masu imani ba ku sani ba mutanen nan mai da rani da rana za su zo ku da daddare a laylan tu'tawna aw naharan ba ku sani am naharan za a zo muku da daddare ne a yi muku tufa ɗaya kwala ko ku za a zo muku da yini ne so daga ku shirya وقد كانوا يعملون أن نقبل منهم ونوادعهم كما أبند سوى أن متانا سكي نفي an naqbala minhum mu karba daga gare su duk abin da suka ci wa nuwadi'ahum sannan kuma ya zama mun aje musu abin da duk suke nufi ya zama a hannun me yake su zo su ce za su yi sallah amma ba za su yi zakka ba kuma mu karba haka mu yadda wa kad abaina zalika alaihim kuma mun riga mun faɗa musu cewa ba mu yadda ba duk mutumin da ya ce zai raba tsakanin sallah da zakka yi sallah amma ba zai yi zakka ba to mun ambata musu cewa za mu yaƙe su wa nabadna ilaihim ahdahum sannan mun watsa musu alƙawarin da suke nema mu kulla da su fasta'iddu wa'iddu saboda haka ku shirya fasta'iddu ku shirya ku zama cikin shiri wa'iddu kuma ku shirya eh sai na bakari ya amfani da waɗannan fi'ilan guda biyu ista'adda lahu a'adda lahu dukkanin suna fa'idantar da ka shirya kai tanaji kar kai wasa ka zama a faɗake kake ka shirya walam tamdi shiwa salati layalin a nawa ya sa salasati kuskure ne salati layalin laila mufrad abin nan mu'annas ne ai walam tamdi shiwa salati layalin darare ba su wuce uku ba hatta shannal murtaddun al-gharata har sai da masu ridda suka tsananta kai hari wa arsala al-muraqibuna ila abi bakr yunzirunahu sannan waɗanda suke sa ido suka aika ma sayyidina abubakar suna gargaɗin sa cewa ba fa za mu iya da mutanen nan ba fa فقال له sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ma waɗannan 'yan sa idan na musulunci ilzamu a makinaku ku lizumci wurarenku inda na aje ku ku tsaya inda na ba ku umarnin ku tsaya ku tsaya wa kharaja fi man ma'ahu ala nawadhihi sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya fita a tare da waɗanda suke tare da waɗanda suke tare da shi على النواضح شق هوراقما وأن شك صوفتي سوني النواضح راقما da suke abin nan suke tsofaffi waɗanda an riga an yi amfani da su ana amfani da su wajen jawo ruwa a rijiya suna ake ce musu annawadih jam'i ne na nadih nadih duk da ruwan da idan ka zo kana idan ka zo ruwa na zuba sai ka zo ka tara hannunka ruwa ya zubo maka to kai ma ana ce maka nazih a hadisin ku in ba ku manta ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alwalarsa da kuma fitowarsa ai sallah a mina da kiran sallar bilalu ce fa min nazihin wa na'ilin to nazih nan a nan nawadih jam'i na nazih nazih shine raƙumi raƙumin da ake amfani da shi wajen jan ruwa a rijiya shine laraba suke ce masa nazihun kaga an nazhu ai shine shine shine shine shine ruwa ya tabbata a wuri shine asali annadhu ko a yayyafa mu a jika waje a jika wani abu shine ake ce masa annadhu a larabci ko ai balarabi yana cewa fa kullu ina'in bima fihi yandahu kowace ƙwarya abinda aka saba zuba mata to shi take naso da shi shi ke jika ta in an saba a zuba mata nono ne to di yadda aka kai wata rana ko da ba nonon nan da za a ɗauko ƙwaryan nan a shinshina za a ji tana ƙarnin nono in kuma ruwa aka fara zuba mata da aka saba zuba mata da za ka zo ba ruwan amma ka sa hannunka haka a ciki za ka ga ruwa na na tsanowa daga ciki to sai na abubakar radiyallahu anhu ya haura kuma waɗanda suke tsofaffi wanda an riga an an fara an yi amfani da su a wajen ban ruwa ko wajen jawo ruwa hatta waje hal aduwa har sai da ya je ya fuskanci abokanan gaba fataqahqaru ila ji husha shikenan kawai sai suka yi da baya da baya zuwa wajen da ake ce masa zu husha haisu yu'askiru jayshuhum a daidai inda suka aje rundunar dama in an ce mu'askar abin nan bariki kenan barikin da aka sa amma barikin wucin gadi ita ce ake ce mata mu'askar amma amma amma babbar bariki ita ba sunanta ba barikin gaske to ba sunanta ba kenan to sai suka gudu suka koma can to nan za mu tsaya insha Allah sai karatu na gaba